بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah cikin hikimarsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu a cikin wannan gari na Damagaram Zandar a wannan jamhuriya ta mu ta Niger yau muna 12 ga watan Rabiu awwal ko hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 yau ne ranar da aka aiki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kuma dace da 29 ko?
na'am hakan a 28 ko da tara?
ba da tara ne 29 ga watan goma shekara 2020 haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam muna cikin suratul qasasi za mu tashi a aya ta 62 mu dan dawo baya kaɗan akwai wasu ayoyi da za mu gama su da 'yan uwansu ayoyi na 62 a wannan sura mai albarka suratul ƙasasi faɗin Allah wa yau mai yunadihim faya ƙulu aina shuraka iya lalina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناكم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا وقيل ادخلوا شر... وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أنهم كانوا م... أنهم لو كانوا أنهم يهتدون كانوا لو أنهم كانوا يهتدون
To Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ya- game da labarin mushirikai don ya bayyana mana yadda suke kunyata a gaban Allah a ranar tashin kiyama saboda ba su bautawa Allah ba. Allah ce wa yau mai yunadihim ka ambata ma al'ummar ka ranar da za a kira su. faya ƙulu sai a ce musu aina shuraka'i sai Allah ce wai ina abokan tarayya ta da kuka samu gumaka da sauran iyayen gida da kuka riƙa su ba ku umarni su hane ku da hannunsu ko da abin nan na ce a yi in suka ce kar a yi za ku bari ko da na ce kar a yi in suka ce a yi za ku yi saboda su ma kun ɗauka sun isa suna da fawa kun musu matsayi ɗaya da Allah to yau ga ranar da mai gida yake amfanin yaron shi ranar da yaron ya shiga halin kakanikayi yana son agaji daga babban shi to inda wani babban da ya isa ya ba da agaji to yanzu gashi kuna cikin bala'i ga jahannama ai kuma babu wani bala'in da ya kai a ɗauke ka a nasa a wuta to yanzu ana kada neman taimako ya ce ina saki alladhina kuntum taz'umuna wanda ku kuka kasance kuna rayawa sai aka dauki abin ma a matsayin rayawa cewa suna iya ceto suna iya gafara suna iya ka lafiya suna iya wato janye cuta suna iya cutar da wanda bai bi su ba suna iya taimakon wanda ya bi su qala alladhina haqqa alaihimul qawl sai wanda kalma hallaka ta wajaba a kansu sai su ce suwaye wanda kalmar hallaka ta wajaba a kansu su kafiran uwayen gidan da suka batar da mabiyansu masu gidan ne yanzu za su ce wanda aka su aka bauta ma a nan duniya sai su ce rabbana ya ubangijinmu gaban Allah su za su ce gaban mutanen ga Allah ga sauran mabiyansu sai su nuna ma Allah wato mabayansu Allah shine ubangiji ba da haka yasa kira shi da matsayin rabb ya mahaliccinmu ya wanda yake kula da halittar ya wanda sai yadda ya ga dama yi da mu kaga tun a wannan kalmar rabbana sun rusa zaman su ubangije sai su ce ha'ula'i kaga waɗancan taron mutanen can da suka ɓace alladina su ne agawainahu mabiyanmu da mu muka ɓatar mu muka ɗora su kan hanyar ɓanna kuma suka bi amma agawaina sun hallaka ne mu kuma mu ne muka hallakar da su agawaina fa mu ne muka hallakatar da su kama gawaina kamar yadda mu muka hallaka su da suka hallaka mu ne muka hallaka su mu muka ja su kan ɓata mu muka koya musu shirka mu muka koya musu tsahi mu muka ce su bi wannan hanyar akwai tsira don mi kamar yadda mu ma damun batattu ne kanta muke amma tabarra'ana ilaika yau ba mu ba su a gabanka mun nuna ba ruwanmu da su ba za mu taimake su ba kar su ƙara ambata sunanmu kar su ƙara cewa mu za mu sana abu ba abin da za mu iya musu ma kanu iyana ya abudu kuma fa mu ba sun ba mu ba mu suka bauta ma ba wannan bauta da muka ce su yi suka yi shedan suka wakar su ƙara cewa sun mana bauta wakila sai Allah ce musu ud'u shuraka'akum yanda ya dawo kan su mabiyan bayan uwayen gidansu sun nuna batattu ne sun bace su ma suka batar da su kuma sun yi watsi da su yau to sai Allah ya dawo kansu mabiyan sai ya ce musu udu'u shuraka'akum ku kira iyayen gidanku allolanku gumakanku dan su ba ku taimako su ba ku agajin da suka muku alƙawalin za su ba ku fada'ahu su kuma mabiya sai su kira yawa ne yawa ne yawa ne su kira gumakan falam yastajibu lahum sai waɗannan uwayen gida su yi shiru ba za su amsa ba wa ra'awul azab saboda sun ga azaba su kansu uwayen gidan haka mabiyansu ma sun ga azaba dukkaninsu sun yi tarayya wajen ganin irin azabar da za a musu law annahum kanu yahtadun sai su yi guri gurin da ba zai cika ba gurin da bai da amfani sai su ce ina ma da a duniya mu shiryayyu ne ina ma tana da amfani nadama kenan mara amfani a nan ubangiji yana ba mu labari game da halin da kafirai za su shiga a hilin kiyama tambayar wannan ta yau mai yunadihim za a tambaye su ne a game da tauhidi la ilaha illallah yaya ne kuka ce game da kalmar shahada kun yi ko ba ku yi ba da kuka yi kuma kun tsare ta kun kiyaye domin Allah bai ce ka yi ta ba in ka faɗa ka yi zaman ka kaje ka ta taɓar gaza ka yi abin da ya karyata ta ka faɗa abin da ya karyata ta ba haka Allah ya ce abin da Allah ya ce wanda za ta ma amfani allazina qalu rabbuna la summa istaqamu waɗanda suka ce la ilaha illallah kuma he suka tsaya akan sharɗanta da aiki da ita an gane ku to wannan ita ce tambaya ta farko da za a musu sai a ce musu wai ina abokan tarayya aina al'aliha ina gumaka allati kuntum ta'budunaha wanda ku kasance ku kuna bauta ma gumakan nan fiddarid duniya a gidan duniya min al'asnami na daga gumakan da aka sassaka wal andali da gumakan da aka suranta hal yansuruna kum za su iya agaza muku auyan tasuruna ko su ma za su iya taimakon kansu yanzu ba ku su taimake ku ba su yanzu kansu ma ba za su iya ma amfani ba malai ce wa hadha ala sabilit taqari wannan ana akan wato an musu wani tambaya ne dan a kunyata su a nuna musu gajiya wasu da su da uban iwayen gidan nasu a kuma nuna musu sun hoya asara har abada sun tabe domin wanda kake takama an nuna maka shi kanshi ba wata tsiya bane kai kuma da shi ka dogara to kaga kai ka zan ba wata tsiya bace kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa a wata aya wala qad ji'tumuna furada wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم أنهم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
kamar yadda Allah yake ce mana wa laqad ji'tumuna furada dama Allah ba mu labari a hilin kiyama sai ya ce ma mutane kun zo mana ɗaya ɗaya ɗaya idan sarki ne babu hadawan shi ba 'yan mabiyan shi mai kuɗi ba kuɗin bare 'yan hada masu ƙungiyoyi ba ƙungiyoyin duniyan ma babu ita kai ɗaya za ka zo gaban Allah kamar yadda aka aihe ka kai ɗaya ba ka zo da komi haka kuma za ka koma kai ɗaya haka za ka mutu a sa ka kabari kai ɗaya ka zauna kai ɗaya a taso ka kai ɗaya a kai ka gaban Allah kai ɗaya amma hisabi kai ɗaya ba mai iya cewa Allah wannan mun san shi a bar shi baka isa ba idan kana da gaskiya ka wuce in baka da gaskiya a ritsa da kai kun zo mana ɗai ɗai kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar duk abin da muka ba ku na jin daɗi da arziki da mabiya a baya a duniya wa ma narama akum shufa'akum alladina da'antum annahum fikum shuraka kuma ba mu gaba waɗanda kuke rayawa za su cece kuɗin uwayen gida da kuke wani mai ceto ne wani zai ceci mutum miliyan kaza wani zai ceci mutum kaza yau shi ma ba a gan shi ba ina suke Allah ce ban da haka laƙat ta ƙata a bainakum kuma ma ƙauna da soyayya ta tsakankaninku da kuke a duniya kuna son su har kuna rigima saboda su to wannan ƙaunar ta yanke babu ita sun zama maƙiyanku kun zama maƙiyansu wa dalla ankum ma kuntum tad'umun duk abin da kuke tsammani na ƙarya da shirme ya bace yau babu shi haka abin zai wannan kaga abin da Allah ya nuna mana kenan ko Allah ce qala alladhina haqa alaihimul qawl ya'ani ash-shayatin sune shaydanu shugabanni waddu'ati ila al-kuffar wanda suke kiran mutane zuwa ga kafirci sai su ce rabbana ha'ula'i ya Ubangijinmu waɗancan da kake ga mabiyan mabatattun nan, alladina su ne agawaina wanda muka ɓatar, agawaina hun mun ɓatar da su ne kama gawaina yadda mu muka ɓata, tabarra ana ilaika mun barranta zuwa gare ka ba mu ba su, ma kanu iyana ya abdu, mu ba mu suke bauta ba ba. Male ce fashahidu alaihim sai su ba da shaida akan mabiyansu, annahum cewa a gawuhum sun batar da su fattaba'uhum kuma su waɗannan mabiyan sun bi waɗannan shugabannin nasu a nan duniya sun matabarra'u sannan kuma a lahira he su musu tawaye min ibadatihim daga bautar da suka musu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa a wata aya wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda Allah ya ce su kafirai suna riƙon wani Allah wanda ba Allah ba na gumaka su riƙe shi suna mishi bauta irin wadda ake wa Allah wai meye marhasu dan me suke haka li yakunu lahum izza dan ya zame musu ya ba su agaji ya ba su ceto ya ba su kariya dan ya samu daukaka da daraja a filin kiyama Allah ce kalla wannan abin ba zai yi ba daukaka daga wani ba ta yi wa ana samun daukaka ne daga Allah in an bi shi ana samun daukaka ne in an bi manzon Allah sai ka zama mumini daman walillahi al-izzatu walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin a wani yace yake cewa fa innal izzata lillahi jami'a dukkanin izza daukaka ga Allah take mallaka Allah ce kuma Allah ya sanya manzon shi ne yake da daukaka ba a samun daukaka sai ka zan mai imani da Allah da manzon shi Allah yake cewa sayakfuruna bi ibadatihim nan gaba a hilin kiyama in a yau duniya har suna rigima saboda su da an je hilin kiyama wannan abin ya zama aikin banza ya zama wani khabaru kana sai su zame musu alaihim didda sai su kasance musu makiya kishiyoyi abokan gaba a ran nan babu wanda kake gaba da shi irin wanda a nan duniya kake soyayya da shi kuma soyayya ta zamanto ba bisa addinin Allah ba daman soyayya ɗaya takce take da amfani soyayyan mumini da ɗan uwanshi mumini wanda suka so juna akan bin Allah kun haɗu yana bin Allah da manzan shi kai ma kana bin Allah da manzan shi sai ka ga biyayyar da yake wa Allah da manzan shi ta birge ka me bin sai ya birge ka he kake kaunar shi don aikin shi shi ma ke kaunar ka don aikin ka ba don kamar ka ba ba don yaran ka ba ba don dukiyar ka ba ba don matsayin ka ba don aikin nan naka na imani al-akhillau al-akhillau yawma idin ba'dhum liba'adin liba'adin aduwwin almuttaqin duk wasu al'akhillau masoya juna manya-manyan abukai idan aka je kiyama sai kaga sashen abukai suna gaba da yan uwansu Allah ce illa almuttaqin sai wanda suke da tsoron Allah abutar da suka yi dan Allah suka yi ta su kaɗai ne suke abutar take da amfani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi zullihi yawma la dhilla illa dhillah daga cikin su yake cewa wa rajulani tahafa billahi mutane guda biyu da suka so junan su dan Allah ma'a alaihi wa tafarraqa alaihi haka suka hadu kuma haka suka rabu har duniya ta kare wannan ya mutu wannan ya mutu kawai suna kaunar junan su dan Allah ne haka kuma sannan manzon Allah a wani hadisi yake cewa ababe guda uku idan ka same su kai a cikin masu imani ma za ka samu sauƙi da jin daɗin imaninka salasun idza wane man kunna fihi wajada alaihi halawatul iman sai yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaso mutum ba dan komi ba sai dan Allah alhubbu lillah wal bughdu lillah wannan shine cikakken imani ka so dan Allah ka ƙi dan Allah ka yarda dan Allah ka yi gaba dan Allah ka yi hushi dan Allah ka yi fara'a dan Allah ka ƙaunaci mutum dan Allah ka kifi dan Allah idan za ka bayar dan Allah idan za ka hana dan Allah wani ita ce cikin imani domin Allah ya wa man adallu mimman yad'u min dunillahi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu إلى يوم القيامة يا ذاك وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce wa mana aballu waye kowa zama cikakken batacce oga kwata-kwata a batattu babban su duka Allah ya ce in baka san shi ba man adallu wanda ya kasa yahi kuwa baciya mimman yadda umin dunillahi wanda ya zamanto a duniya shi yana bauta ma wani ba Allah ba ya daga hannu madadin ya Allahu ya Arrahmani ya Alhayyul Qayyum din arzikin Allah da girman Allah shi he koma yana roƙon wani mara arziki wani mara girma shi shi yake ganin girman shi bai ganin Allah shi duk rahamar Allah bai ganin rahamar Allah rahamar wani ke gani duk kyautar ubangiji shi bai ganta ba kyautar wani ke gani duk baiwa da afuwa da gafara da rangwame na Allah ba shi bai su ba shi sha'awa ba wani yake gani ya zama to yana kiran wani yawa ne yawa ne yawa ne in bauta ce ne in sujada ce ne ya shiga matsala ne yana cikin sauki ne yana fara'a ne wannan da yake kira ba Allah bane bawa ne daga cikin bayan Allah to in ana ce maka aka ce maka a garin kuwaye babba a cikin batattu wanda yake da ekiri cikin bata to shi ne wannan mai kiran wani Allah wanda ba Allah shi wannan da kake kira malla yastajiba lahu ila mulki yastajibu lahu ila ba fa bai amsa mishi ba har kiyama ta tashi wani ba ni lahiya duk duniya in suka hadu sun baka ba wani imana arziki duk duniya in suka hadu sun ma ba wani ruwa mana asiri ba su isa ba wani kai na aljanna ba su isa ba karen daga azabar Allah ba su isa ba karen daga azabar duniya ma ba su isa ba sani cikin fara'a da gane gaskiya ba su isa ba ba mai ikon wannan sai Allah sai kabar Allah kana roka a wurin wani shi yasa Allah yake cewa yake faɗa a wata aya waɗanda suke kiran wani Allah ba Allah ba su sani waɗannan da kuke kira ba za su amsa muku ba kai ko da ga ku ga su suna wurin wallahi ba su iya amsawa ga kai ga su abinda ba ni iya shi sai Allah kaman ba ka da lahiya ana ganin alamun za ka mutu ka raka cewa a taimaka mini in ƙara kwanaki duk duniya ba mai haka Allah ne kaɗai zai iya hanawa ka firmiyo daga sama ko mota za ta faɗi da kai a kare mota ko ta faɗi ka hutar lahiya ba mai iya haka domin wanda kake kira in yana jikin mota gehen kwalta yana kallon mota tana juyawa shi in mota ta yi kan shi kaka za yana ji ana kiran shi a cikin mota sai ya kuma mota tayo wajen inda yake iya karhin shi iya guje shi dan ya san wannan mota in suka bugu to za san tabbas an yi wata matsala to kai kake kira shi kaga shi ma ba zai iya ba kuma abin da zai baka mamaki wanda kake kira kana kiran shi don kakkai rauni shi ya mutu shekara ta yi ɗari hudu. Kai haka hi shi don kai da ranka shi ya mutu. Shi ya za wani malam yake cewa ni da in kira wani Allah ba Allah ba gara in kira ɗan takafi. Aka ce mai hujja kai ce ɗan takafi da kai da gida raban da rana. Aka dai goma kawai. Allah ke cewa da haka nan ba za su amsa musu ba har zuwa tashin kiyama wa hum an du'a'ihim gafilun gama ma da kiran da kuke musu wallahi basu ma sani ba kai kana ta kira a da magaran wani yana wani gari a mace bai ma san baka da kira shirman ka ne kake amma shi Allah yana jinka haka yake cewa wa uzahu shiran nasu ranar da za a tara mutane a filin kiyama kanu lahum aada a waɗannan da aka kira he zamanto makiyan wanda suka kira su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma ya zamanto sun kafirta sun ki bautar da suka musu kama kala khalilu kama kala khalilu alaihi salam kama yadda annabi ibrahim tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake gaya ma kafiran zamanin shi inna mattakattum min dunillahi awsana ababan da kuke ruka na gumaka kuna bauta musu ba Allah ba yace gumakan banza ne ba muwaddatan bainakum fil hayatid dunya iya soyayya ku da za ku yi da rigima da kuke kun tara wuta dan a kona makiyansu bakin wannan soyayya a duniya ne ko ba duniya bane yace summa yawmal qiyamati rannan kuma sannan in kiyama tai yakfuru ba'dukum wannan ba'din sai sashen ku ya kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma sashe ya tsine ma dan uwan shi ma kamar yadda Allah ke cewa irtabarra alladhina tubi'u irtabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu'u وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله يتي إذ تبرأ الذين اتبعوا ranar da waɗanda aka bi za su yi watsi da wanda suka bi su minan ladina taɓa wa ra'aula azaba don sun ga azaba filin Allah wa taqatta'at lahum wa bihim al-asbab soyayyar take tsakankanin sai ta wayanke ta zama babu ita ta koma kiyayya wa qal ladina tabu sai wanda suka bi mabiya he su yi gurin law anna lana karratan ina ma da za a sake mana a aihe mu mu koma jarirai a sake aihuwan mu mu yi wayo mai hankali a damagaram mu yi wayo mai hankali a maradi karo na biyu daman ka zamna ka mutu kuma a sake mai doka kaso na biyu sai suka ce fadata ba mi za ku in kunje suka ce ba komi bane kawai dan mu mai da kai dan mu ki wanda da a muke so fadata barra amanhum kama tabarra'u minna mi banza da su kamar suka yi banza da mu a lahira Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka dai Allah ya nuna musu aikin da suka yi a duniya suka sha wahala aka yi ta rigima suka kakkashe kudade suka ki yan uwansu suka yi ta gaba suna tada hankali yau wannan abin ya zama musu hasaratin asara alaihim gare su kuma wannan magana da suka yi nadama da suka yi wa mahum bi kharijina minan nar su ba masu fita daga wuta bane dan sun je da kafircin kufrul akbar ne ba asgar ba dan haka sun dawwama har abadan lillahi shi yasa anan sai ubangiji yake cewa wakila sai a ce musu ud'u shuraka'akum ku kirayo abukan tarayya da kuka sama Allah li yakhrusukum mimma antum fihi dan su tsamo ku daga abinda kuke ciki na azaba kama kuntum wannan tarjuna minhum kaman yadda kuke tsammahani kuke fata a wurinsu su fit duniya a duniya kun ɗauka za su kare ku daga azabar Allah to kila su kare ku fada'au ne su kira su falam yastajibu lahum sai su ki amsa musu wa ra'awul azaba ai taiqanu sai su tabbatar da su yi yaqini annahum sa'iruna ila an-nar la mahalata su za a kora su ne zuwa ga wuta ba makawa kakane za su gane za su wannan za su je wuta ba makawa yadda wuta take musu a hilin kiyama ana nan ana mihi hisabi ita kuma sai ta yi irin wannan kamar ta zagaye ta tura kama a tura 'yan sanda a nan da maganin ne ake ma shari'a sai a tura sojoji su zagaye wajen tun daga turmini su biyo ta wajen arunguza su biyo ta wajen murya ɗaya jikin ɗaya jikin ɗaya jikin ɗaya sun ritsa daga nan in an sake kama su zo yin kowa sai kowa so yake ya ganka ta ina za ka bi to haka wuta take musu nan a gaba a hilin kiyama suna ta roƙon a taimake su ashe can sai a ce to kuje tunda ai daman su ma nan mayau da rani sai a kyale za ce ku tahi in suka tahi sai su tar da wani uban rami na wuta gaba ƙasa ya hime tiriliyon ɗaya in an yi haka ba su iyakarin haɗin shi kuma sai su ce to kila a gabas ko wanda he su je gabas haka in suka je arewa haka in suka je kudu haka yanzu ko to ina ne za ka bi ka huta kuma wannan ramin na wuta ƙara matsawa ke yana cewa yana tahowa inda mutanen suke kuma iyaku kaɗai ne mushrikai a wurin akwai wurin huta shi yasa ubangiji yake ce ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Allah ke cewa wara almujrimunan nara mujrimai kafirai za su ga wuta wazannu he su tabbatar da annahum muwaqi'uha tabbas abkawa ce za su yi a ciki dan in ma ba su fada ba da kansu to za a tura su kuma ba inda ta zagaye su ka gane ko wazannu annahum waqiwa wa lam yajidu anha masarifa bas sami inda za ta tsira ba yanzu sun yi yaqini ciki za su tahiya Allah tsare mu to wannan shine abin da zai faru sai Allah yake cewa mi wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajibtumul mursalin wa yawma yunadihim kaga tambaya ta bi kenan ko ranar da za a tambaye su waccan tambaya ta farko tambaya ce akan tauhidi ta Allah da bauta wannan tambaya ta bi tambaya ce akan risala ta mandan Allah annabta annan Muhammad ai kuma dama a kabari ma tambaya uku rakci ake mutu ko daga ka mutu aka kai ka kabari ba wanda zai ce ma sanni da zuwa ba wanda zai ce wa wani ne ka zo lafiya a'a mala'ika da ya zo ya tada ka kawai cewa zai marrabuka wa man nabiyuka wa ma diyuka wai waye ubangijin da kake bautawa har ka zo nan iya zaman ka a damagaran iya zaman ka a tanud iya zaman ka a magariya wa ka bauta ba idan Allah ka bauta ma munini ne kai sai ka ce la ilaha illallah Allah na bauta ma man rabbuka rabbi Allah wa man nabiyuka waye annabinka me za ka faɗa game da shi ka ce nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda gaskiya ya gaya mana gaskiya muka ji muka bi me addinin ka musulunci iya shi kenan wannan tambayoyi guda uku su kadai ne a kabari banda su ba wata tambayar za idan ka samu amsar kaga za a tambaye kamar rabbuka sai ka bada amsa wa man nabiyuka sai ka bada amsa wa ma dinuka sai ka bada amsa to idan ka bada amsar wannan he mala'ikan da zai kyale ka ba sai ya sake koma ya zo da tambaye uku a haɗe kaga ai da ɗaya ɗaya kake yayi ɗaya ka ba da amsa yayi ɗaya ka yanzu ya ce man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka hudun uku sun zo a dunkule da kuma ɗaya ɗaya ne to ha ilahe ka ba da amsa fayunadil munadi minas sama'i an sadaka abdi sai wani mai kira ya kira daga sama ba daga kudu ba ba da ko'ina ba daga sama minas sama'i kuma wannan magana manzan Allah ce ya manzan Allah ne ya faɗe ta kuma barra ibn azib ya ruwaito ta sai manzan Allah yake sanda aka mai tambaya ɗaya ya ba da amsa aka watso mai tambaya uku gaba ɗaya ya ba da amsa fayunadil munadi sai wani mai kira ya kira minas sama'i daga sama sai ce kai an sadaka abdi bawa na waye gaskiya waye mai maganan nan waye mai maganan nan yace an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya Allah ne kenan ko sai ce ku jayo mai shinhuda daga aljanna ya huta a buɗe kabarin ya faɗi ba a san matsaɗi kamshi da da wannan din aljanna da ni'imomi su rika shigo miki fa amma in kana minal muqarrabin farauhum in kana minal muqarrabin farauhum farauhum wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka salamun laka min ashabil yamin Allah ce idan mutumin da ya rasu din nan kwanan shi ya kare yana cikin almuqarrabuna waɗancan da aka yi magana almuqar asabiqu almuqarrabu ba he ka karanta ba asabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna in cikin su ne farauhun wa raihanun wajnatu na'im sai hutu da ni'ima ta aljanna amma kaso na biyu amma in kana min ashabil yamin idan karhin shi bai kai ya zama cikin muqarrabuna ba amma ashabil yamin ne wali ne mai lamba ta ɗaya ba mai ƙurarren lamba ta ƙarshe ba shi ya faɗo oran ne a wali ta kai kaza akwai walin da zai faɗo oral wancan wali na farko almuqarrabuna wanda kai ɗaya ikiri ne sun samu dizu sirban shi kuma wannan ya zo da gif sirban to shi wannan sai a ce fasalamun laka duk da haka daidai tunda daidai ka ɗan ƙetara to amincin Allah ya tabbata gare ka min ashabi ka daga cikin yan aljanna fanta kai ma ka huta shi ma sai a ce ya huta ashe kaga a hilin kiyama ma me ake tambaya tauhidi a hilin wani a kabari ne ake tambaya tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai addinin musulunci idan aka yi hilin kiyama in aka yi tsaye shi kuma abu nawa ake tambaya la yuzalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in hudu ne za a tambaye ka in an hada uku da hudu sun zama nawa to karka yarda ma ta takwas karka sake ka yarda ai ta takwas da kai wace ya ta takwas din mala'iku su tambaya su ce shin wai alam ya'tikum alam ya'tikum nadhir to wannan in aka ce wai kai ya aka ka samu kanka cikin matsalar kai baka taba ganin wani mai wa'azi ba to kaga amma ta takwas to wannan amsar banza ce kuma ita ce anan aka ma kafirin wa yau mai yunadihim ranar da za a kira su sai a ce musu ma za a jabtumul mursalina shin wai me kuka amsa ma manzanni da manzanni suka zo wurinku ma za ka na jawabi kuma da mursali ne me jawabin ku gare su ga manzanni ilaihim ilaikum zuwa gare su wa kaifa kana halikum ma'ahum yaya halinku yake tare da su biyayya ko sabawa so ko ki so din na gaskiya ko na ƙarya na yaudara a tare daloli a tare ɗan sefobi a ci duniya a yi tsiya a tashi yaya ne yanzu mai maka tambaya ba ɗan uwanka bai ɗan adam Allah ne alimul gaibi wa shahada in kai ƙarya ma ya sani in kai gaskiya ya sani ba abin da za ka ɓoye musu ma za a jibtu mul mursali me za me kuka amsa ma mandanni me za su cewa fa amiyat alaihim lamba yawma idin fala yatasaalu shikenan yanzu kaga wannan mutane kafirai ne amma mumini fa ammal mu'minu fa yashhadu annahu la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ammal kafiru amma shi kafiri fa ya kulu ha ha la adri ban sani ba wali haza saboda haka ma la jawaba lahu ba a samun jawabi da zai bada amsa yawmal qiyamati gaira sukuti dai ya shiru li anna man kana fi hadhihi dunya a'ama wanda ya zamanto a wannan rayuwar da jahili ne kafiri ne wa huwa fil akhirati a'ama a lahiran ma haka dai tashi bataccen shi baka zama batacce a duniya ka zama shirye a lahira in kana shirye a duniya to shirye lahira ne bataccen duniya bataccen lahira ne wali hadha saboda haka ne ma qala ta'ala sai Allah ke cewa fa amiyat alaihimul anba'u sai wato amsa hujja sai ta ɓace musu suka makabce suka ruɗe ba za su iya ba da amsa ba ba su san waye Allah ba don ba su bi shi ba ba su san waye manzan Allah ba don ba su bi shi ba ba su san addininsu ba na musulunci don ba su yi shi ba shi yasa kaga ashe amsai ba wani bane zai baka sata amsa ko a nan duniya aka ji ana jarraba aka baka sata amsa kaka kama kaza ko ba ka wai he mu anan wai dan reni wai sai mutun ya mutu wai an kai shi an binne sai wani mutum don yana son rigan mamacin kawai saboda wannan wai ya zo yana kuka ya abdullahi iza ja akan malakani karimani kamar yayi kuka idan suka tambaye kamar rabuka ka ce musu rabbi Allah daga duniya za ka ba da amsar lahira yana lahira kana duniya wannan ma bare ne hankalin mutane bane yayi imani mana anan ga wa'adi ana yi yayi imani mana ya san Allah ya ba Allah ya san manzo Allah ya bi manzo Allah ya san me musulunci yayi aiki a gani haka kawai ka zo ka bashi zata amsa dan kare ne mutane wai ana zagaya da gatari wai ka ga mutum yana hudin wannan shekantaka kaman yayi kuka kuma wallahi riga mamacin ce ke Allah tsare mu da haka nan sai amsa ta bace musu
yawmaidin fahum la yatasaalu fahum su la yatasaaluna ba a tambaye su daga nasabus ba tambaye an tambaye su kuma an ce ba a tambaye su abinda ba za a tambaye su dan wane ne kai mabiyin wane ne kai daga wani gari kazo dan a garin ku akwai waliyai ba a ma tambaye kai dan waye kawai dan na kauta zai ko dan annabi ne kai baka bada amsa wuta kai ko babanka annabi ne ko kuma kai annabi ka aihwa baka bada ba amsa Allah ya tsare sai ci gaba malam fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin fa amma man amana amma wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki managarci na musulunci a nan duniya fa asa an yakuna minal muflihin wannan ana tabbatarwa domin asa daga ubangiji wajibi ce sai su zamanto cikin masu tsira daga azabar Allah su ne almufulihi na sai Allah ke cewa mi warabuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushriku warabuka ubangijinka Allah mahaliccinka ya khaluqu shine yake halittar ma yasha'u abin da ya ga dama wa ya khataru kuma shi yake zaba daga cikin halitta shi yadda shi ɗaya halitta ba a taya shi ba kuma shi kaɗai ke zaɓe ba a mashi zaɓe kuma Allah ya yi halitta ya zaɓa kun da ya halitta sai ya halitti watanni goma sha biyu cikinsu duk shi ya kayan shi ko sai ya zaɓi guda hudu ya ce waɗannan suna da alhurma إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرة شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم kaga rajab sai zilqada zilhijja almuharram hudu ko wannan yace suna da alhurma ba a yin yaki a cikin su ya zabe su da wannan alhurma sai kuma ya zabi ramadan shi kuma yace watan da za a mushi bauta ne ta azumi yace kuma yahi kowanne daraja a cikin shi ya zabi daren lailatul qadari ya sabkar da alqur'ani kaga shi ya zaɓi watan shi ya zaɓi dara ba ka zaɓo wani wata ka ce hina ramadan daga ka zaɓo ya mace a a a ba ka san ba Allah wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u ya katar ma ka lahumul khiyara Allah ce bai baku ba dama ku yi zabi akramaka Allah Allah ya ce ramadan din shine wata mai albarka ka zo da wani wata kana ce shi ma da albarka in an maka magana ka tada gardama to bari ka je kama Allah bayani sannan Allah ya yi ranaku guda bakwai sai zaɓi mi
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع kaga ya zaɓi juma'a na a yi sallar a juma'a a cikinta ya sanya awoyinta suna da wata falala fiye da saura haka ne ko ba gaba ne amma kuma bai yarda a yi azumin nahila a cikinta ba. Diya da ya zaɓe ta kun bai yarda a yi azumin nahila a cikinta ba. Ya yi darare, ya yi yini kai, sai ya zaɓi yini goma na ɗaya daga ɗaya ga watan zilhijja zuwa goma ga watan zilhijja ce duk wani yini da zai ƙullo ya yi wannan yinin goma sun yi kowanne daraja.
والفجر وليال عشر sai kuma ya yi dare sai ya zaɓi daren lelatul ƙadari a darare sai ce daren lelatul ƙadari ya fi kowanne daraja shi ya sa a cikin shi ya sabkar da alƙur'ani a cikin shi ake yi ma mutane linkin ibada ba wani dare da za ka ka in an ce wanne ne babban dare idan wani ya ce ga wani babban dare banda lailatul qadari yayi mi wa rabbuka ya khaliqu kai wa ma kali mu'minin wala وما mu'minatin كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون أمراً.
أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم to isa da shi isa da shi ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Allah ya kore yiwuwa abin ga mumini namiji ko mumina mace sai da ya kore ce in dai muminin ne namiji ko mace ba zai faru haka gare shi ba menene he ce idza qaballahu wa rasuluhu amra Allah ya zartar da hukunci manzon Allah ya zartar da hukunci kai kuma daga baya ka ga ga wani abin da kai a ranka da haka akai da ka hisan shi haka rika ce to ai an san wannan lalle magana Allah ce to amma shi ma wannan din ma to wannan kuma fa Allah ce wa man ya asalla duk wanda ya saba wa Allah da manzon shi cikin zabin su da hukunce hukuncen su to fa kasballa dalalan mubina mubina batacce ne a bayyane ba wai a ɓoye beki fili yake bai bataccen don ɓacewa ce Allah ya ce ga yadda ga ibada ga kaza yana da falala kai ka zo da wata falala ta ƙarya bakka da wuta bakka da aljanna ba gafara ba kake ba rai ba kake baka komai kai abincin da al'umma za ta ci a nan duniya ma baka da shi kai ma sai an ciyar da kai kai ta shega ƙarya in an yi kaza za a samu ladan kaza in an yi kaza za a samu ladan kaza ya gaya maka waye mai bada ladan ina ka samu wannan zancen kaga mutane ba za su ba za ka ruɗe ba da ƙarya wannan damfara ce fojerin addini ne addini ne fo- wannan fo yadda ake fobiye fojeri moni ko to haka ake fojaran addini yona ji jika goma ma an yi ta banza bare addini shi ho jika goma iya ta saya ma wani abu na duniya a cikin ta ake na banza fa to shi kuma addini hu aljanna zai kai ka kana ta mahanin makiyanka shaidanu suka san dukiyar za ta kai ka aljanna ba za su ka ta banza ba wanda sai ka je wurin ciniki a kama ka Allah tsari mu da haka nan shi Allah yake cewa subhanahu wata'ala subhanallahi wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah wata'ala ya daukaka game da abin da mushrikai suke hada Allah da shi Allah ya zabi kai ka zuka da zabi shirka ce Allah ce ya fi karhin haka sai yake cewa me wa rabbuka ya'lamu ma tukimmu suduruhum wa ma yu'linun wa rabbuka ubangijinka ya alamu yana sanin ma tukinnu suduruhum duk abin da suka tambaye suka boye suka kigaya ma kowa an gane ko Allah ya san shi addama'in wanda can arihe yake wa ma wannan abin da ta boye na sirri wanda ya sirri ma boyuwa Allah ya san shi haka wa ma yu'linu Allah ya san abin da aka bayyana da ka bayyana sawa'un minkum man asarra al-qawla ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ومن بالليل هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Allah ya ce duk ɗaya ne a wurin Allah cikinku ko ku yi magana a bayyana ko ku ɓoye ta ko ka fito hili da rana ka yi aiki ko ka shiga cikin duhun dare ka yi a wurin Allah duk ɗaya ne don haka ana yake cewa huwa Allahu وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Allah ke cewa wa huwa Allahu shine Allah la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da cancanta sai shi lahul hamdu godiya ta tabbata gare shi fil ula a farko wal akhira haka ma a ƙarshe kenan da farko da ƙarshe sahiya da marici Allah cancanta da, da godiya walahul hukum kuma hukunci nashi ne ba mai hukunci in ba shi ba ba mai ikon yi hukunci in ba shi ba wa ilaihi turja'una sannan makoma bayi gaba ɗaya zuwa ga Allah take ai jami'ukum gaba ɗayan ku za ku koma zuwa ga Allah yawmal qiyamati ran tashin kiyama fa yujazi kulli amilin bi amalihi ya saka ma kowane mai aiki da aikin shi min khairin wa sharrin na alkhairi ko na sharri za a biya kowa da abin da yi wala ya kafa alaihi minhum khafiya ba wani mai boyuwa cikin mutane da za ta boyu ga Allah dan adam ko aikin dan adam sai Allah ke cewa قل رأيتم إن جعل لكم ال... إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Allah ce kul ka gaya musu tambaya su tambaya ce in ma ka ba da amsa haka abin yake in ma baka ba da ba amsa haka yake ka tambaye su Allah yana nuna ma mutane ni'imar da ya musu wanda wani bai musu ba kowaye shi sawa'un gunki ne sassakake ko ɗan adam ne da kake gaina da ƙarhi yana motsi yana magana to ƙarya da yake bai yi abin da Allah ya ba gaya musu in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan idan Allah ya sanya muku dare ya doge sarmadan ya ci gaba Allah kamar wanda ba dare muke ciki sai Allah ce ma rana karki huto ta huto to duk duniya ba wanda ya sai ta sa ta hutu Allah ce man ilahun cikin ababen bautar da ba Allah ba waye ya isa ya atikum ya zo muku in ji alallahu alaikum nahara ne ko wannan na harko Laila ne.
laila sarmadan yake cewa man ilahun wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ya atikun bidiya wanda ya isa ya zo muku da haske da zai canji na rana ya zamanto da aka rasa rana ma kun samu madadinta akwai shi domin wutan lantarki ta ishi da magara gidan talaka akwai kaddara aka ce an ɗauke muku nauyin fakacur ma kowa zai biya yanzu nijila foto-foto kaɗai ya gagara ta wadatar da birane ba ƙauyuka ba transformer da zai raka raba wutai da shi kanshi mitocin da za su a sama mutane a gida sun yi kaɗan mutane suna da bukata sai kai ta diman da ba a samu ba to gidaje kenan ina da daji ina ga gonakai ina ga wani kuna nihin aka yi ane bilan shi na hasken rana shekara daya aka karuwa aka dankara cikin duhu kuka je kuka shirka cikin duhu hatsi da wake da gyada da dawa da riɗi da acca da maiwa suka huto cikin duhu ita ma komaya da tumulkutai da balasa suka huto tare waye zai kai maka wuta da za ka raka haska kana noma mary mary central governor regional president de la republique ba zai iya ba da haka kaga ba za a yi noman ba rishin noma sai ya ka rishin abinci rishin abinci sai ya ka barin duniya ko ba za a bar ta ba dole ne yanzu wannan kaɗai sa muku dare ya zo rana ta zo an ruwa muku a tiri kowa ba duk wani allan da ba allah bai iya wannan duk wata ƙasa ta duniya wannan ya gagare ta ƙarya take babu wata ƙasa da ta isa ta zo da wannan in ba Allah ba Allah ce afala tubsiruna shin ba ku gani ga abu zahiran Allah ya sanya muku hili kuna gani amma ba ku iya gane girman Allah ba ku iya gane bambancin Allah da wani wanda bai kai Allah ba shin kana da kuna da lura ku sai Allah ke cewa qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi yatikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun wani ka gaya musu ara'aytum ku bani labari akhbiruni ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan idan kuma Allah ya sanya rana ya ce ta ci gaba da doge har abada ba dare man ilahun gairullahi ya atikun bilaili waye zai iya zo muku da dare taskunu na fihi wanda za ku samu nutsuwa a cikin shi akwai shi akwai wani wanda ya sai ka daren da zai canji daren Allah kamar yadda ba mai iya ka hasken da zai canji hasken Allah haka ba mai iya ka daren da zai canji daren Allah haka ne dibi a yanzu da magarantu wanda za ka tambaya komin iliminsa komin mulkinsa in ka ce mashi ƙwan hotula a da magaran nawa ne yau akwai wanda sa haka akwai wanda saboda tsaba ilimin shi yau ya san gulam na kaza ne a da magaran iya da magaran ha saboda yawansu baka san ba ko nawa ne haka ne to yanzu kalli na yamai kalli na maradi kalli na kano kalli na ina kalli na ina to kalli na faransa kalli na ingila kalli na jamus kalli na belgium kalli na australia kalli na america kalli na rasha kalli na china duk suna nan a haske yanzu kuma in ka huta metir goma akwai duk wannan hasken ya gagara ya rinjayi duhun da Allah ka Allah ya kawo wani duhun da ya fi ƙarfin hutalaku kun yi hutulan nukiliya kun yi ta ina kun yi ta ina ƙasa kaza super power sun haska an nuna musu super power ta duhu sun yi tsit duk wannan hutulan na kuma ta hasken su idan Allah ya ka duhu sai lullube su ba a ganin su in kuma Allah ya ka haske kwaya ɗaya shi hutula ɗaya ce ke haska duk ku kashe naku in ma ba ku kashe su ba su da amfani to yadda Allah ya lullube ku da duhu kun sa hutula ka haska toci da ta hannu ka haska hutular ruwa ka haska mai iska ka sa ta lantarki ka sa ka sa ka sa duhun yana nan duhun ka gaza yin karhin shi bawa ne daga cikin bayin Allah to haka Allah ya karhin ka Allah ke cewa afala a ba shi wannan na ƙarshe afala tubsirun in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila mulki qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilailin taskun ya'tikum bidiya afala tasma'una ne ko wancan na farko kenan ba kwa jin gaskiyar da ake gaya muku anan kuma yace afala tubsiruna ba kwa ganin hasken ranai zahira zaga inda aka hikarin ku sai Allah ke cewa wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah ce wa min rahmatihi ya daga cikin rahamar da Allah ya ga bayin shi ja'ala lakum al-layla wan-nahara Allah sanya muku dare da yini wannan yazo wannan ya wuce ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ya sanya muku dare da yini suna canza juna saboda wanda yake so ya sami ibada yayi ibada in kan dare bai samu dama ba ga rana sai kai in da rana baka samu dama ga dare sai kai kaga da heka gode ma Allah Allah wannan rahama ce daga cikin rahamar Allah khalaqa hadha wa hadha Allah ya halicci wannan na dare ya halicci rana litaskunu fihi dan ku nutsu fihi a cikin shi aifin laili a cikin dare nan ake nutsuwa wannan nutsuwar da kai in kai barci gajiyar da kai kaman amma bidan ji an janye ta kuma sai ka he ka tashi sabo Allah ke cewa bayan haka wali taftagu min fadlihi shi kuma yini an yi shi dan ku je ku yi zagaya mai kasuwa mai aiki mai sana'a mai kaza ku samu falalar ubangiji ku yi harkokinku Allah ce wala allakum tashkuruna Allah ya muku haka ne dan ku gode ma ai tashkuruna Allah dan ku gode ma Allah bi anwa'il ibadati fi nau'i nau'i na ibada fil layli wan nahari cikin dare da rana wa man fatahu shay'un bil layli wanda wani abin na dare daga na ibada ya kubce daga da dare izdarakahu bin nahari sai ya biya wannan abin da rana aw bin nahari izdarakahu bil layli inda ranar ne ka rasa sai kuma wannan daddare in he ka samu dama kai kenan in baka samun daman nutsuwa ka bauta ma Allah da dare ga da rana in baka samu ba da rana kana hidimomi da dare fa ko da minti goma ne ka samu sai Allah ke cewa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan kamar da muka karanta wannan aya sai Allah ke cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ana shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wannan kira ne na biyu akan wato dan a kunyata su a kaskanta su Allah ke cewa yau mai nadihim ran da za a kira sai a ce musu aina shuraka'iya ina abukan tarayya ta alladina kuntum tazumuna wanda ku kasance kuna raya za su cece ku suna ina mun gabatar da kamar wannan aya akwai aya makamance wannan ko sai Allah ke cewa mi ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونذأنا من كل أمة شهيدا sai mu ciro daga kowace al'umma shahidan mai yin shaidu a kanta ma'ana manzanta sai mu kira shi mu zamanar da shi a ka al'umma shi a tambaye shi irin ibadar da ya karan al'ummai ta zo da shi ita shine ya koya musu in shi ya koya a karba in sun ƙara ko sun canza ko sun rage ko sun gayyara ko sun kirkita a kore su an gane ku sai a ciro kowace al'umma sai a zo mata da mai shaida a kanta faƙulina sai mu ce musu hatu burhanaku waɗannan da aka gano busu ba annabawan ba annaba suka ba da shaida a kansu cewa ba su bi karantarwarsu ba aikin da suka zo da su in aka auna kayi wani irin ibada in an auna aka tambaye manzon Allah da aka aiko ma wannan hoye ce wallahi ban san da wannan ba ni ba haka da karantar ba yo kai ba karanta da kai amu falala ce aka ba mu mun dauka to alo kaga an samu matsala ko ba samu ba.
Fakaifa idaji na min kulli ummatin bi shahidin waje na bi kala ula'i shahida.
Shi kenan kaga a nan an zo da manzo Allah ya yi shaidu a kan al'ummasa duk abin da bai karantar ba na bidi'a tun da ya ce wa iyakun wa muhdisatul umuri ya ce kar ku bi to in kuka buwa in aka zo gaban shi aka ɗaga zai ce ban san ba da wannan ko ba za a karba ba to waɗannan wanda suka zo da addinin da Allah bai karɓa ba sai a ce musu hatu burhanaku ku zo da hujjojinku na wanda hujjar da ta sa kai wannan aiki in Allah ya ce ka hujja za ka ba Allah hujja dama ai dan baka aka tambaye ka ai akwai abin da ake cewa ka ka kaza dan an san baka da Allah ya ce hatu burhanakum ya san baku da hujja ba za ku kuma samu hujja ba tunda hujja a nan duniya ake neman ta ita ce bin manzan Allah aka ce hatu burhanakum anna lillahi sharikan falimu anna alhaqa lillahi wa dalla anhum ma kanu
Shi kenan an ce ku kawo hujja ku cewa Allah a sa mishi a sa mishi abokin tarayya gaskiya ne a roƙi wani tare da Allah a so wani kamar yadda ake san Allah a yi tsoron wani kamar yadda ake yi tsoron Allah ku kawo hujja ku inda haka take ai nan duniya akwai da take cewa ai ba a gane bane kiran wani Allah ba lahi bane ka ce ya wane wannan bai zama ibada ba to in aka yi a ce to ku ka hujja ku a lokacin nan wa shahidu sai su tabbatar ko wa alimu ko fa alimu sai su tabbatar sa san annal haqqa lillah gaskiyar addini dai shine tauhidi sai su san la ilaha gairuhu ba wani abin bauta in ba Allah ba dan haka amma ba za su iya faɗin haka ba tunda abin ya riga ya wani sai su rude wala wani he su rude babu wani jawabin da za su bada me ya sanya wa dalla an wa dalla anhum ma kanu yaftaruna saboda abinda suke kirkirawa na ƙarya ya bace musu ya tafi ba su ganshi ba Allah ta'ala shiryar da mu Allah ya ganar da mu Allah ka ba mu ikon kare ta kada bauta anan ya kamata mu dakata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh